bayan haka ine mana marhabin dalalai da Allahu subhanahu wa ta'ala cikin iko da yadda tare da tausayinsa ya nuna mana wannan yini na sha tara Allah muna roƙonka ya Allah cikin tausayi da jin ƙanka ya Allah ka ɗora mana kan mizaninmu abin da ike na sharri ya Allah ka yafe mana ka ainihin kawar da mu gabarinsa kun ga tafiya ta yi tafiya kuma kullum ƙara abin tafiya ya tafiya abin yake ƙara yi jiya a cikin karatunmu suratul ahqaf Allah cikin ikonsa lokaci ya yi mana halinsa mun tsaya kan daidai aya ta ishirin da biyar wato yau kenan za mu tashi kan aya ta 26 Allah tabaraka wa ta'ala aya da ta gabata ya nuna mana yayi kuma tsayi da irin yadda ya halakar da masu taurin kayi waɗanda suka fi ƙurai da tarin dukiya da tarin 'ya'ya da ƙarfi amma Allah ya halakar da su saboda haka kenan gargaɗi ne gare su in ba su yi imani ba kamar yadda Allah ya kawar da wa'yancan su ma zai kawar da su to ya kawar da su ɗin kuma Allah kai mana muwafaka sai Allah yake cewa laƙad makannahum na'am na'am ولقد مكناهم فيما إن مكناهم فيه وجعلنا لهم سمعا وجعلناهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء الله أكبر كانوا يجحدون وحاق منهم ما كانوا به يستهزئون
to haka al'amarin Allah yake tafiya wato duk lokacin da Allah tabaraka wata'ala yayi maka ni'ima ya mun ya muku yayi masa yayi mata kuma ba su yi la'akari da irin wannan ni'imar ta Allah ba mutum ya butulce ya kewa Allah godiya to sai Allah ya kawar da shi kan wannan ni'ima din ko kuma in ya so ya masa istidraji wato shine abin da Bahaushe kan ce kiwon ragon layya duk yadda ka kai ga kiwata rago ko saniya ko ko ko in dai dallai ya kai tanadi wannan abincin da kake basu kudin da kake kashewa wahalar da kake musu bai hanawa ranar sallah ka yanka su to haka kuma bawa yake duk inda ya kai da taurin kansa ya mance da ni'imar Allah wallahi in wa'adinsa yayi Allah tabaraka wata'ala ba zai saurara masa ba za a karɓi rayuwarsa kuma za a saka masa da duk irin abin da yake aiwatarwa Allah kai mana muwafaka Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu labari yake cewa walaqad makkannahum fima in makkannahum an fi walaqad makkannahum fima in makkannakum fihi tabbas haƙiƙa wayancan da suka gabace ku mun iyar musu muka ba su dama ga 'ya'yan itatuwa lambu daban-daban ga ƙarfi ga dukiya ga 'ya'ya amma ba su yi abin da muka ce ba muka kama su da azaba in ji Allah cikin irin abin da kuma muka iyar muku yanzu kuke kallon ku ne masu dukiya ku ne masu ‘ya'ya ku ne masu faɗa aji kamar irin yadda shi abu jihal yake cewa duk tsakanin duwatsun nan ya nuna duwatsu na makka duk inda na ɗaga yatsa na kira to za a saurare ni duk abin da na ce kuma za a biyayya a kayi to saboda haka kun ga yana alfahari da irin abin da Allah ya yi masa na ni'ima shi kuma bai ba Allah ba sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya nuna masa kaskanci a ranar Badar sai ya zama na matasa ne waɗanda suke ba su fi sa'annin ƴaƴansa ba ko ma suna ƙasa da su a shekaru suka kashe shi mutanen Madina wato Ansar kenan kun ga Allah tabaraka wa ta'ala sai ya nuna masa to shi fa ba komai bane da irin wace cika baki ko ainihin mai fariya da ike yi tun da bai bi addinin Allah ba to shi ba kowa ba ne to haka rayuwarmu wallahi take in dai ba mu bi addinin Allah ba ba mu tsaya kan wannan addini ko zance mai tsarkin Allah ba to wallahi rayuwarmu ba komai bace saboda haka shi asa Allah tabaraka wa ta'ala anan yace fima in makannakum fihi cikin abin da muka iyar muku wannan rayuwar ta ku muka ba ku na ni'ima ai makanna adam adawa mun iyar musu muka ba su ni'imomi fi umurin azimatin cikin al'amura wa'anda suke manya malam numakin na kumfiha wanda ku ba mu muku ma irin wannan ni'imar ba in har kuna kallon ni'ima kuke da ita Allah ya ce ku ba mu muku ba ma wato yake nusar da mutanen maka wancan lokaci tunda ai suna kallon suna da dukiya ne to Allah yake nuna musu abin da iwa adama su ba a yi musu ba saboda haka amma sun gabata labarinsu ya huce ba don alkur'ani ba ba za mu sani ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mun ba su ainihin mai waje alna lahum sam'an mun ba su ji ai ma'ana asma'an mun ba su ji wadda ike ji din kuma za su ji jin anan da Allah yake magana mun ba su ji irin na saurarawa su saurari duk wani ma'abocin sauraro a saurare shi da irin maganar da zai faɗa sannan me za su ɗora a kai wajen ainihin kimiyyar su irin ta wancan lokaci su ga sun samu ci gaba Allah ya ce wa abasaruhum kuma mun ba su idan duna da yadda za su tsaya duk abin da suka ganshi ya za su yi su ainihin me su ainihin abinan ɗinsa maintaining ɗinsa wajen ci gabansu Allah ya ce kuma wa afa idatan kuma mun ba su ainihin mai mun ba su zuciya bayan mun ba su zuciya zuciya ita ce tushen komai da irin wannan za su yi tunani su kaddara su riya su hada wancan su raba wancan subhanallah Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fama agana anhum sam'uhum wala absaruhum wala afa'idatuhum amma abin mamaki waccan ni'ima na ji da muka yi musu da ni'ima na gani da muka yi musu da kuma ni'ima ta zuciya da muka ba su mai kyakkyawan tunani amma akan duniya duk ba su gane da sakon Allah ya zo su yi imani su tabbatar cewa Allah ne ke da wannan iko shi ya mana kaza to ya kamata mu kuma mu yi masa kaza a ba su yi wannan tunani ba Allah ya ce ba su yi wannan tunanin ba. Izikanu ya ji haduna bi ayatin lahi lokacin da suka kasance suna fito na fito suna jayayya da ayar Allah. Wa haka bihin makanu bihi ya sahazi'una abinda suka kasance suna yin izgili da shi wa addinin Allah ko wa annabin Allah to Allah tabaraka wa ta'ala sai ya afkar muku da irin wannan azabar da suke karyatawa. Allah ya ce wa ahalakana
ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون الله يتي ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى ai ba su sani ba mun halakar da al'ummomin da suke gefansu wato sassa na maka kenan misali in aka ɗauki irin wayancan garuruwa na ainihin wato adawa da irin samudawa da sauransu Allah ya ce mun halakar da su kuma duka suna kallon su gefen alƙaryinsu suke wato irin su ainihin mutanen annabi lut irin su ashabul aika mutanen annabi shu'aibu ba da ma arsalna ilaihim munzirina bayan mun aika musu masu gargadi amma abin mamaki suka ki gargadantuwa fa abau an yattaizu suka ki su wa'azu Allah ya ce wa sarrafana al-ayati ai ma'ana mun maimaita mun sake maimaita mun nusar da su mun sake nusar da su da dalilai waɗanda suke a fili na gargadi la'allahum yarji'una ko sa dawo ga barin batan su fama abin nan fama ittaizu basu amma wa astuba Allah ya ce fa ahlakanahum sai muka halakar da su saboda haka mu lura abin mamaki shine duk lokacin da Allah yake saurara maka kuma kana kan barna to wallahi istidraji ne da sannu zai kama ka kuma in ya kama ka a lokacin zaka ce zaka yi imani to imanin ba zai amfani ba dan duk lokacin da Allah ya ni'imta bawa da wata ni'ima daga wajensa da ya ni'imta shi da ita kuma ya zama yanewa Allah butulci akan wannan ni'imar yake yi imani Allah ya kama shi to wallahi ba mai kwatarsa kamar yadda wayancan suka gabata bangaren ainihin mutanen annabi nuhu bangaren abin da ya shafi adawa da samudawa bangaren mutanen annabi lut bangaren ainihin mutanen annabi shaibu irin mutanen annabi musa da sauransu ballanta ne mutanen annabi ibrahim wadda isha gwagwarmaya a kansu da allah duka ba don alkur'ani ba ina labarinsu yake allah ya riga ya shafe su an manta da su wallahi duka suna cikin wuta suna shan azaba saboda haka ba su da wani dangi kuma da zai karɓe su Allah kai mana muwafaka saboda haka Allah ya ce to an yi musu wannan la'allahum yarji'una dan su dawo ga barin bata su wa'aztu amma ba su wa'aztu ba Allah ya ce sai muka halakar da su sai Allah ya ce me فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة inna ilaihi بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون Allahu akbar to mu lura mu gani Allah ya ce falaula ai ma'ana halla nasarahum allazina takazu min dunillahi wai me ya hana wayancan allolin da suke wa bauta suna cewa annabi ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila allahi zulfa to wai me ya hana su taimake su wanda kuma su ne musu hidima suna ɗaukan ainihin abubuwa na shirgin abinci nau'i daban-daban suna zuwa su ajiye musu wai don su taimake su su kusantar da su zuwa ga Allah kusantarwa irin ta daraja to me isa yanzu da azabar mu ta zo me yasa ba su taimake su ba in ji Allah Allah tabaraka wa ta'ala yake tambaya falawla nasu abinan falawla nasarahum ai ma'ana bi dafa'il azabi anhum su wa'annan ɗin allazi na taka zumin dunin lahi wa'anda aka rike su koma bayan Allah ɗin ƙurbana wai su zamo masu kusantarwa ai ma'ana mutaƙarriban bihim abinan bihim ilallah wa ya abu dunahum ai tawasilan bihim ilaihi ta'ala su ne musu hidima ne su yi musu wannan su yi musu wai dan su kusantar da su zuwa ga Allah Allah ce to tunda haka ne ai kun musu hidima to me yasa kuma halakar ku da ta zo ba su hana an halakar da ku ba me yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a bal ba haka ba ne zallu anhum duk irin abin da suke a wannan lokaci gabo anhum eh ya bace musu wallahi sun manta da Allah sun manta da wayancan abubuwan bauta din wayanda suka dauke su qurbanan alihadin Allah ya ce wa zalika ifukuhum wannan fa shine rikon da kuka yi ga wayannan gumaka a matsayin su za su kusantar da ku zuwa ga Allah kusantarwa irin ta daraja alhali kuma kirfadi kawai kuka yi wa makanu iftaruna da abin da suka kasance suna kirkira na ƙarya ai ma'ana yukazzibuna summa zikira ta'ala kai abin nan khabaru abin nan jinnu ay nasibaini bil yaman aw jinnu abin nan nainawa ikhbaran bi anna aw bi anna minhum munzirina as-salihina Allah zai ba mu labari cikin aya da take tafi game da ainihin jama'ar aljanu wanda suke kashi biyu ne su ma kamar yadda muke kashi biyu masu biyayya da masu saba su ma haka suke to zai ba mu labari a yadda ya ainihin me annabi sallallahu alaihi wasallam ya ainihin me ya ainihin wato tare su don yi musu wa'azi ko dai aka gargado su ko kuma an ce a annabi ne aka ce masa bisa umarni na Allah tashi ka je gu kaza wato gun da ake ce masa abin nan nainawa ko kuma a wani guri daban ba wannan ba Allah tabaraka wa ta'ala dai yayi masa umarni kuma bisa umarnin Allah din yaje wannan wuri lokacin da ita fi da Abdullahi dan Abbas ko kuma Abdullahi dan Mas'udu da suka doshi gurin da za su je sai yayi zane bayan yayi zane guda daya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na farko sai yayi zane kashi na biyu sai ya ce wa Abdullahi dan Mas'udu yace ka tsaya anan kun ga kenan watakila ya yiwu akwai wata matsala wadda in abdullahi dan abinan dan masa'udi ya ketare wannan gurin to duk abin da ya same shi shi ya so saboda annabi ya bashi ka'ida don annabi baya bada umarni a saba umarnin kuma a zauna lafiya wallahi sai dai in bisa kuskure kuma daga mai kuskure ko yana yi zai nemi gafarar Allah amma in ka saba wa annabi da ganganci to wallahi Allah zai kama ka kamar yadda kai dan haka Allah zai fita sha'aninka ya kama ka abdullahi dan mas'ud yace sai yace in tsaya nan kawai yace ina tsaye yace sai na rika jin wani kuwa da diri sai na ga ainihin wasu mutane bakake amma kuma cikin farin kaya kuma kowa ya sa farin kaya a yadda annabi ya tsaye da ni kenan shine Allah tabaraka wa ta'ala yace wa in sarafana وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن na'am فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين to a lokacin da suka iso annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya tsaya a gurin wato a nan fa Allah yana son ya fito mana da cewa jama'ar aljanu abin da aka ɗora mana an ɗora musu shine yin gargaɗi bayan sun saurari alƙur'ani sun ji ainihin saƙon Allah to tunda sun yi imani yanzu zama bai same su ba sun sa wandan ƙarfe dole yanzu sai karantarwa saboda haka shine abin da Allah yake son ya fito mana da shi anan ga mutumin da duk yake tunani wai aljani shafe shi za a ya zama rere wannan kawai ƙarya ce wallahi wanda suka yi abin kirki za su tafi aljanna wanda suka yi abin tsaya za su tafi wuta Allah tabaraka wata'ala yace ka tuna lokacin da muka karado muka tattaro maka ai amalna wa wajhana wa ba'asna muka tattaro muka karado muka taso muka jama'ar aljanu wa'annan da suka fito daga Yaman din muka yi maka umarnin ka je guri kaza ka tsaya ai ilaika nafaran min aljin abinan nafaran min aljinni muka turo maka jama'ar aljanu wa kanu sab'atan a wata ruwaya aka ce su su abinan guda bakwai ne wa kana sallallahu alaihi wa sallam annabiyar rahama sallallahu alaihi wa sallam bi badani nakhla yana nan a wani guri da ake ce masa badani nakhl yusalli bi ashabihi alfajr yayi sallar asuba da ainihin sahabbansa kamar yadda bukhari da muslim suka rawaito hadisi bayan yayi sallah a cikin wannan guri da Allah tabaraka wata'ala cikin hadisin Abdullahi dan Abbas da Allah tabaraka wata'ala yayi masa umarni a wannan guri da yi sallah din to anan din sai aka ce ya tsaya wayancan jama'ar aljanu da suke zuwa za su zo su ainihin saurare shi bayan sun zo a sallah ya karanta suratul rahman an ce iya wannan ya karanta bayan nan an ce a'a ya ma yi musu gargadi banda suratul rahman da ya karanta amma yana karatun suratul rahman idan Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sai su ce ai babu wani abu guda daya da za a ƙaryata kuma ba mu isa ƙaryatawa ba kuma mun yi imani abin haka yake jama'ar aljanufa amma yau kai gashi ga ka gane ga ku ana karanta mutum alkur'ani yana dariya saboda bai san me alkur'ani yake faɗi ba wata rana ko bayan ya dawo wannan wata rana sai annabi yake wa sahabbai wa'azi sai yaga suna wani irin ɗabi'a sai ce me ya hana ku zama kamar irin jama'ar aljanu me isa in na karanta alkur'ani ba za ku ce kaza ba me isa in na ce kaza ba za ku ce kaza ba ya yi musu faɗa a kan wannan wato wannan yake nuna ɗabi'a ta ɗan adam yana da shagala kun ga so da suka zo Allah ya ba mu labari ya ce wa in sarafana ilaika na faran min aljinni ya stami unar ƙura'ana suka zo suna sauraron karatun alƙura'ani kun ga can Allah ya ba mu labari ya ce ƙul'uhiyar ilayya an na husta ma'ana farin min aljinni ko faƙalu inna sami'ina ƙur'anan ajaba sun zo sun samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta ita wato suratun rahman kenan shi yasa suka ce inna sami'ina qur'anan ajaba sun ce mu mun ji wani abin karantawa mai ban mamaki abin ban mamakin shine yahdi ila rushdi fa amanna bihi yana nusarwa zuwa ga shari'a to fa amanna bihi mun yi imani da shi kun ga ba kace nace suka ce mun yi imani walan nushrika bi rabbina ahada kuma ba za mu sake tara Allah da wani ba ubangijinmu wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakaza sahibatan wala walada suka ce kuma yadda al'amarin yake ubangijinmu ya daukaka iya daukaka kuma bai riki ainihin me bai riki mace ba bare da kunga tun daga nan sun kore duka irin abin da arna da sauran shashashu suke faɗi daga cikin mutane kenan to lokacin da suke wannan ko kuma lokacin da annabi yake karatun bayan sun hada da suka da Allah ya bamu labari yastami'unal qur'ana suna sauraron karatun alqur'ani wannan a ciki akwai fadakarwa ala annal abin nan munzari la budda an yastami'a awwalan ila alqur'ani duk mutumin da zai gargadi to babu makawa haƙi ne akan sa na dole dole sai ya saurari alqur'ani ya je ya karanta shi gaban masana sun karantar da shi sannan shi kuma bayan ya sani sannan kuma ya dauki gargadi da shi ba wai ya zauna ba li'annahu la nabiyyun ba'da sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam dan babu annabi bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fa kullu nadhirun ba'dahu alaihi an yata'allama alqur'ana awwala dole ne mai yin gargadi bayan mutuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam to dole ya zama ya nemi sanin alqur'ani kuma ya je ya karatu karatu na hakika idan ya san wannan sannan ya fahimta abu na biyu sai ya yi aiki da shi bayan ya yi aiki da shi abu na uku kuma sai ya fita yaɗawa al'umma amma ba ka san shi ba kai ba kai aiki da shi ba kuma ka je ka umarci mutane wallahi shirme kake kawai saboda haka wa min shuruɗil amali bil qur'ani yana daga cikin sharaɗi na ainihin aiki da alqur'ani an yakuna ala mazhabis salafi ya kasance a tafarki irin na magabata wato salafu salihi na kenan fi ma yarji'u lil aqaid wal ibadat cikin dukkan irin abin da zai zamo na ainihin wato aqida ta tauhidi kadai ta Allah din da bangaren sauran ibada Allah yake ba mu labari yace falan ma hadaruhu yayin da suka halatto gurin qala ba'dhum li ba'd da suka ji annabi yana karanta suratul rahman sai suka ce an sito ku saurara ai asugulisti abin listima'i ku kawo ku ba da kunnuwanku ku karkato kunnuwanku ku ji irin wannan abin da ake karantawa Allah ya karado ya karkato ya karado ya koro masa duka masu hankali suka zauna suka saurari karatun annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce falan ma qudiya yayin da ya hada karatun alqur'ani ai ma'ana qori ga min qira'ati annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya hada wannan karatu wallau ala abinan wallau ila qaumihim ne gurin nan na'am wallau ila qaumihim munzirina wallahi sai suka koma zuwa ga mutanen su sune musu gargadi ashe kenan in ka san ilimi ba zauna zakai kana cin abinci da shi ba a'a kokari zakai ka jawo ƴan uwanka daga halaka wanda suke cikin halaka domin wani yana nan kana kallon dan uwanka ne musulmi bai san qur'anin ba saboda me ba za ka gane hakan ba sai kaga irin ka to barar da yake yi idan kaga irin aikin da yake to sai ka kyamaci ainihin me sai ga ashe yana cikin rayuwa mummuna to ya kamata ka ji tausayin sa wallau ila qaumihim munzirina ay mukawifina mukawifina ay qaumahum al'azaba in lam yu'minu suna tsoratar da mutanen su azaba in ba su yi imani ba wa kanu yahudan fid dini su wayannan daman su a cikin addini a lokacin wanda Allah ya karaɗo masa tsotsin dukansu Yahudawa ne aljanu ne amma Yahudawa ne wa kada aslamu amma sai suka mika wuya suka musulunta don sun ji gaskiya to don ka gane in gane wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa umar ɗan kaɗabi da sauran sahabbai da suke zaune da shi a masallacinsa mai albarka yake cewa su jama'ar aljanu fa da kuke kallonsu akwai macizai akwai kunami akwai sauran kwari daban-daban ya lissafta musu saboda haka duk wanda ya ga macijin da adatan bai saba ganin irinsa ba to ya masa sallama ya kuma nemi ya bar wannan gurin da yake in ka ga wata halitta adatan da baka saba ganin irinta ba kuma a cikin al'umma to ka kiyayi tozarta ta wallahi ka kiyayi tozarta ta wani dattijo yana ban labarin wani abu da ifaro wani mutum ne irin shaidanun nan a nan fa cikin wannan garin namu fa ba wai da nisa ba ne kuma nan jikin kamsas wato tsohuwar ma'aikatan nan wadda yanzu ne menene a gurin ne eh nan tashar gadau akwai wata ma'aikata ai da aka eh to akwai akwai fili ai gurin da dun noma ake ai yake cewa wannan gurin akwai wata rana an zo ana girbin gero wani mutum irin wanda suke suna jin susu ne kasan mutanen da saboda irin shi'umanci da suke da shi wajen ciye-ciyen magani malam sai ya ga wani maciji kuma adatan ba a saba ganin irin wannan macijin ba wallahi sai ya kashe shi da ya kashe shi kuma ya ɗauka ya tafi da shi ya je kuma ya yanyanka ya dafa ya cinye irin yadda maciji yake jujjuyawa ya juyawa nan in zai mutu haka ya rika miƙewa yana tankwashewa yana miƙewa da haka ya mutu mutumin shi ma don Allah idan da akwai ilimi zai wancan barnar ai da ya ga abin da adatan bai saba ganinsa ba ko da ya ce a salamun alaika kawai ya juya ya kyale shi ko amma sai ya buga masa magirbi ya doke shi ya yanka shi kun ga wannan ya faru ga sahabban annabi ko an dawo a yaki gwarzo sadauki a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya je yayi kisa yayi kisa sun dawo sun ci nasara amma abin mamaki suka zo kuma jama'ar aljanu suka harbe shi da kibiya a kirji saboda ya yi kashi a kan ainihin babansu kuma ba a san su jama'ar aljanin ne suka kashe shi ba sai da suka zo suna waka mu ne muka kashe gwarzon annabi ya je fagen fama ya yi yaƙi ya kashe ya tsira mu kuma ya wato ya gagari kibiyar mazaje amma kibiyar mu ta gagare shi daga nan sai aka gane jama'ar aljanu ne suka kashe shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to annabin rahama sai yake faɗa musu to akwai irin wannan daga cikin maganar shine yace akwai wa'anda suke kafin na zo da shekara 400 akwai wanda ta riga ta yi imani daga cikin macizai amma macizan aljanu fa to wasu sahabban annabi lokacin Umar dan Kaddabi sun tafi aikin haji da suka tafi aikin hajji akan hanya gun wani rairayi sai suka samu wata macijiya katuwar gaske da ita kuma farafat amma tana yunkurin mutuwa su su uku ne ɗaya sai ya ce musu ku wuce gaba ina zuwa bayan sun wuce suka je can suka jira shi ya tsaya ya kallaci macijiyar nan zuwa jimawa ya ga ta mutu bayan ta mutu sai ya duba gefensa sai ya ga wani farin kyalle a wata ruwaya ɗaya hadisin aka ce a'a hiraminsa ya cire ya nannaɗe ta a ciki ya tona rami ya binne ta da Allah ku duba ma'abota hankali saboda suna rike da maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam kai ni ku yanzu muna ji yadda muka ji mun tashi mun bar shi saboda ba ma tunanin za mu tsayi gaban Allah Allah ya yi mana sakamako he ɗan tsiraru wanda Allah ya tsarkake Allah ka samu na ciki bayan ya rufe ta ya tafi ya je ya same su sai suka sai suka sai suka ga mata guda uku a cikin matan ɗaya sai take ce musu Wa ya binne umara sunan macijiyar umaran ya binne ta sai ya ce ana ce masa abdullahi sai ya ce ni ne sai ta ce ka binne kwana azumi umarni da addinin Allah da Allah mun fahimci maganar ta ce masa kabin ne azumi kuma wato kwana wuni azumi kwana ibada sannan kuma kira ga addinin Allah wato wa'azi ashe wannan macijiyar kafin zuwan annabi da shekara 400 ta yi imani da shi saboda haka take karantar da 'yan uwanta tana ainihin jawo su zuwa ga addini na Allah rannan Allah ya ƙari kwananta ya ce lokacin da ake faɗa masa kowannan mai faɗan take faɗa masa sai ya ji wani sauti a sama ya dace da irin sautin da take faɗa ya ce sai muka daga hannu ga baki ɗaya muka ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ya ce sannan muka huce muka ci gaba da tafiya bayan mun dawo daga aikin hajji muka samu amiral mu'umini na muke gaya masa ya ce wannan abin da matan suka faɗa muku gaskiya ne da kunne na na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa akwai macijiya a guri kaza ta yi imani da ni tun kafin zuwa na ko taso abinan aiko ne da shekara ainihin 400 yanzu kun ga a cikinsu akwai masu gargaɗi kenan ko yanzu mun yi imani cikin ainihin jama'ar aljanu ashe tun kafin aiko shi ma akwai wanda suka fara kira zuwa ga addinin nasa don sun gargadantar da 'yan uwansu Allah kai mana muwafaka to da suka saurara suka juya zuwa ga mutanensu su ne musu wa'abi ƙaluhe suka ce me قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحج وإلى طريق مستقيم Allahu akbar Allah ya ce ƙalu ya ƙaumana da suka koma zuwa ga mutanensu wato da ke yaman kenan sai suka fare musu wa'azi suka ce ya ku mutanenmu inna sami ina kitaba wa huwa alquran mun ji wani littafi amma sunansa alqurani ma'ana abin karantawa kuma wannan littafin unzila min ba'di Musa an saukar da shi bayan ainihin annabi Musa ne kuma musaddiqan lima bayna yadayhi amma kuma abin mamaki yana gaskata littafin annabi Musa yana gaskata littafin injila yace ba wannan ba ko suka ce ba wannan ba har sauran littattafai ma na baya ai allazi wato taqaddamahu kat taurati wa ma ila zalik kuma ya hadi ilal haƙi shi wannan littafin yana shiryar da al'umma zuwa ga ainihin gaskiya wato addini wanda yake tabbatace wa huwal islam tunda ai sun san ainihin me tunda an ce su yahudawa ne ko kun ga kenan suna da labarin sanin tarihin addinin musulunci a littattafansu wa ila ɗariƙin mustaqim kuma yana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici sai suka ce ya kaumana har yanzu يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم Allahu akbar suka ce ya ku mutanenmu ajibu da'iyallahi ku amsawa mai kira fa mai kiran nan daga Allah yake wa huwa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ilal imani ku amsa masa wannan kira da yake ku yi imani wa aminu bihi ku yi imani da shi ya gafirallahu lakum Allah zai gafarta muku min zunubikum daga zunubanku wato abinda isa anan aka kawo min at-tabaidiyya wato za a gafarta muku daga cikin sashin zunubanku akwai sashin zunubin da ba za a yafe maka ba sai shi ma abocin haƙƙin ya yafe ina fatan mun fahimta wato misali ka zam ka zalunci al'umma to Allah bai yafe maka sai su al'ummar da ka zalunta sun yafe maka in ku ba haka ba ranar kiyama a yi kiyasi abinda har yanzu al'umma sun kasa ganewa kenan wancan kiyasin da Allah zai wallahi tabbaci gaskiya ne yana nan tafa wallahi yadda aka dabba ba a barta ba ina karanta wani hadisi kun ga ƙwayar zarra da aka ce ba a ganinta saboda kankanta a ida ko to a tsakaninsu su ma suna zalunci wata ta ɗan zalunci wata ko ta ɗan yi cizo ko ta ɗan ture ta ranar alkiyama lokacin da Allah zai wa dabbobi hisabi ya ce kuni turaban wallahi su ma sai an musu dade da kwayar zarra manzan rahama ya ce ba za a bari kowa sai an masa hisabi to da Allah idan dade da kwayar zarra za a yi hisabi a kanta a rama abin da ta yi ko a rama mata abin da aka yi mata to da Allah ya ni kai ku kuma shi yasa anan Allah ya ce min zunubikum daga sashin zunubanku li'anna minha almazalim akwai abin da yake bangare na mutum da ya na zalunci akan wani wala taghfiru illa bi rida ashabiha wannan ba a yafewa sai da azyardar ma abotanta in kanu muslimina idan sun kasance musulmai ne auzumiyina ko kuma sun kasance kafiran amana ne maujudina kuma suna nan to fala budda min raddil ma abin nan min raddi mazalimihim to ba makawa a mayar musu da wannan abin da aka zalunce su da shi aw istihlal abin aw istihlal ha minhum ko kuma ka je ka nemi yafiya amma a cikin neman yafiyar fa akwai taka tsantsan dan akwai wani wata tsiyar da kai wani kana bayyanawa in ya gano kai ne take zai mai da martani wata kila ya kashe ka ko eh tunda damun bai sani bane kuma yanzu ka fito fili to kaga dole akwai taka tsantsan ko Allah ka sa mun dace Allah ya ce suna cewa ku au abin nan ku amsa kiran mai kira daga Allah shine annabi ku yi imani da abin da izo da shi dan a gafarta muku sashin zanubanku Allah tabaraka wata'ala a cikin wannan aya yana nusar da mu wallahi mutum in dai yana zalunci yayi hattara yayi taka tsantsan ya san a ina yake yin zaluncin tukun- kashi na farko tukuna shin iya kansa ya zalunta ko bangaren ubangijinsa yake zalunta ko bangaren al'umma yake zalunta wallahi dole ya tsaya ya taka tsantsan sannan ya duba ya ga wanne ne mafi hatsari kuma daga cikin abin da mutum ya zalunta maluma suka ce auta sadiqa bi malihim idan misali abin da mutum ya zalunta na wasu al'umma dukiya ce to haram ne ya ci wannan dukiyar ya sadaka da ita ya sadaukar da ita wato a matsayin Allah ya kai musu mizaninsu bayan ya yi wannan aiki fa da saura sannan kuma ya ci gaba da nema musu gafarar Allah fima asura raddahu cikin abin da igagare mayarwa nan sai ya kokari ya ainihin me ya ainihin ga nema musu gafarar Allah wa ammal mazalimul harbiyyin amma su abokan gaba wanda ake fada wannan fahiya ka huquqin lahi wannan haƙi ne na Allah shi Allah tabaaraka wa ta'ala shaghfuru bi mujarradil islam min al mazalim Allah yana yafewa ya gafarta daga dukkan mutumin da yake yayi irin wannan zalunci ya kuma karbi addinin musulunci to Allah ya yafe masa wala tatawaqafu ala hilali min al-mazlumi min habina a ba anan ba a neman halaki daga abokin fada haƙi ne na Allah sai ka tuba ka koma zuwa ga addinin Allah ka ciru ga wannan barin zaluncin ka koma zuwa ga ainihin hanya ta gaskiya waye jirkun min azabin alim to in kun yi haka sai Allah ya tseratar da ku daga azaba wacce take mai radadin gaske sai Allah ya ce har yanzu wallahi yushda'i Allahi falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya mm ulaika fi dalalin mubin Allahu akbar kun ga Allah tabaraka wa ta'ala yawa bayansa gargadi yace wa man la yajib da'iyallahi wannan fa aljanun fa suka tafi suke fada wa mutanen su wa man la yajib da'iyallahi falaysa bi mu'jizin fil ardi wallahi duk wanda bai amsa kiran Allah ba to fa ya sani ba zai kubce wa Allah a cikin kasar Allah ba ina ta faɗa mana daga cikin littafin magabata wato irin su at-taura kenan wata magana da Allah ya yi a cikin irin waɗannan littattafai ya ce ya kai bawa na idan ba za ka yi mun bauta ba to ka fice daga cikin ƙasa ta ka shiga ƙasarka da Allah mun fahimci matsala? to kai kanka ma kai waye ba bawa ne na Allah ba? to ina ya kai kasan aka yi ka balle kuma ce kana da wata ƙasa da kai sai Allah ce ka fice masa daga ƙasarka ka shiga tasa ka fita daga ƙasar Allah ɗin ka je ka shiga taka a ɗaya ruwa ka ce ka fita daga cikin sararin wannan duniya ka shiga taka duniya wato kamar ana cewa tun da ba ka da iko akan wannan to ka tsaya ka kama addinin Allah ita ce fa hikimar kawai shi yasa anan laysa fa laysa bi mu'jizin fil ardi suna gaya musu fa ba fa abin da zai gagari Allah a cikin ƙasa ai la yu'jizu fillahu bil harabi minhu fa yafutuhu babu wani abu da zai tsere wa Allah ma'ana a ce wani abu ya guje wa Allah balle ma har a ce ya tsira to babu shi walaysa lahu min dunihi kuma bashi da wani abu koma bayan Allah auliya a waɗanda suke za su taimake shi yadfa'una anhul azaba su tunkuɗe masa azaba in Allah ya nufin zai masa azaba Allah ya ce ulaiikal ladina lam yajibu din wa'annan da basu amsa ba to fi dalalin mubinin suna cikin bata mabayyani wa haza akiru kalamul jinni malam yace wannan shine karshen magana na ainihin jama'a ta aljanna allazina istama'ul qur'ana wanda au istami'ul qur'ana suka saurari karatun alqur'ani wa saru bihi min al-abinna min al-munzirina kuma suka zama masu gargadi li ikwanihim ga yan uwansu summa aqaba ta'ala alal qissati sai Allah yayi karin bayani bisa wannan kissa bi ta aqibi amun wanda ƙarin bayani ne na gabaki ɗaya ya zukuru kullum man ya jibu da abin man ya jibu da'i au da'iyin ilallahi duk wanda bai amsa kiran mai kira zuwa ga Allah ba au yastami'u ila na abinan nasihat abinan nasihatul munzirina kuma bai saurari nasiha ta masu gargadi ba la'allahu ya aqilu dan ya ainihin me dan ya hankalta bai umini yayi imani bai yi haka ba fa qala sai Allah yake cewa أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يأي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى Allahu akbar بلى إنه على كل شيء قدير Allah ya ce to ba za su duba bane ma'ana su ba su sani bane shine awalam yarau wai ba su sani ba almunkirin alba'asa wanda suke musun tashin alkiyama cewa babu tashin alkiyama kamar yadda kullun nake faɗa mana majoratin ainihin al'umma yanzu da muke kun ga wayancan su furici da baki suka yi kuma suka ci gaba da barna kun ga a cikin al'amarin su ai babu munafurci ko ko akwai munafurci a babu munafurci cas a gaba da gaba suka cewa annabi tashin alkiyama ma da kake faɗi wannan kiri faɗi ne babu shi suka ce babu wata mutuwa an babu wani tashi bayan mutuwa kuma suka ci gaba da sharholiyarsu ba su yi munafirci ba to amma yanzu wannan al'umma da suka biyo bayan su fa ina magana fa akan musulmi ba kafirai ba don kafiri ba a ta tasa yanzu mutum ya yarda shi musulmi ne a gonarsa a ofis ɗinsa a kasuwarsa bai fito ya yi musu ba amma aikinsa ya nuna musu don Allah haka ne ko ba haka ba ne ah to mutum ne a kasuwancinsa ya ta shirga ƙarya yana rantsuwa an cinye albarkar kasuwancin nasa mutum ne a ofis ɗinsa ya zalunci wancan ya zalunci wa'yancan ya zalunci wa'yancan ya ɗauke dukiyar wa'yancan bai ce tashin alkiyama ba zai zo ba da baki amma aikinsa bai nuna ba domin idan ya yadda Allah zai tayar da shi a tambaye shi wallahi ba zai wancan zaluncin ba yanzu misali ba azumi muke ba da Allah a cikinmu da Allah akwai wanda yake banta a gidansa a ɗakinsa ko falansa ya je ɗan buɗe firi ya sha ruwa ce yanzu kan ai ba mai gani na ya ɗan lalle ka ko ta yanzu ba mai gani na ya sha ruwa da Allah akwai to mai isa wanda yake ofis ɗinsa me yasa wanda yake kasuwarsa me yasa wanda yake gonarsa me yasa wanda yake jagorantar al'umma a wani waje halin tafiya ne ko zaman gida me yasa shi ba zai duba Allah ba ya ji tsoron Allah irin yadda ya ji tsoron Allah wajen rike azumin sa don Allah me isa ba zai ji ba ka san dai ba kowa ne yake ganin ka ba ai kun ga yaro tunda shi ba shi da hankali in ya dan fakaici ido ya ga ba wanda yake kallon sai ya je ya dan bude randa ya sha ruwa ko ko ya ɗauki buta kamar zai je ban ɗaki ya bawali ko kashi sai ya je ya cika cikinsa da wannan ruwan kuma ya fito ya murje bakinsa yana ɗan ɓaɓɓata rayi washi ma har ya iya wayo a iyayensa ta kun ga wannan shi ba shi da hankali to amma kai da kake da hankali ka ƙi kai wannan saboda ka san cewa kana yi azumin ka ya lalace saboda wannan abu ne na zahiri to ya wancan kuma da ike gaibin Allah ne amma ya turo manzo ya gaya ma manzan nan ya yi maka farcikali na ayyuka daban-daban sannan kuma ka kiyarda da kiyama kawai sai ka shirga abin da kake so kawai man fa'ala ma sha'a laƙiya masa duk mutumin da ya aiwatar da abin da ike so to zai haɗu da sakamakon abin da baya so Allah kai mana muwafaka Allah yake cewa to cin ba su sani bane su annan lahal lazi lalle Allah wannan kalakar samawati wal arda wanda ya halicci sammai da kasai ga baki daya walam ya aya bi kalkihinna halittar sammai da kasa da Allah ta gagara Allah akwai wani bangare da aka ce Allah ya sha wahala da Allah kun ga akwai wani littafi da kuka samu tarihi ce ai bangaren halitta kaza wal gurin ko kuma yana da triangle saboda haka Allah ya sha wahala da Allah akwai kai ne in ka zo a matsayinka in bangaren gini ne in bangaren tona-tona ne na ƙasa in bangaren waye sai ka ce gu kaza mun shago ya hala kaza gu kaza mun yi kaza gu kaza mun yi kaza ko amma shi Allah yana aiwatar da aikinsa da kalmar kun kuma abin ya yiwu cikin kai kimtawa ta fi wahala a kimtawa ta fi wahala ba mun yi bayanin annabi musa ba da irin yadda ya je gindin dutse dutsen da irin girmansa Allah ya ce masa ya kallaci dutsen in ya tabbata gunda ike cikin kyautawa dutsen ya gurguje ya zama gari to wanda yake da irin wannan ikon kuma ya faɗa bai ce akwai lokaci kaza za a yi kaza kuma in tsaya ka tsaya mu tsaya muna shakka wallahi akwai sauran aiki gaban mu ƴan uwana mu ji tsoron Allah Allah ya ce wallahi ba su gagari Allah ba ai lam yi ujiz anhu ba abinda i gagari Allah kuma yanzu a ce Allahn da yi irin wannan bai ƙadirin ala an yi huyiyyar mauta shi ba shi da iko ya rayar da matattu ai huwa ƙadirun ala ihya ilmauta yana da iko bisa tayar da matattu mun manta da ainihin abin nan tarihin wannan abin nan wannan annabi na Allah abin nan Uzairu da ya je ya samu ainihin gawawwakin al'umma an ce wani kafiri ne ya zo yaƙi alƙaryar ya kakkashe su irin barnar da aka yi da ya tsaya ya gani anna yi huyi hazihi Allahu ba da mauti hako yana jin haka Allah ya gaya mana an ce tsayawa ya fa yana tunani a ransa ba wai ca'i waɗannan ba za su tashi ba a'a yanzu waɗannan halitta in ban da iko irin na Allah ta yaya Allah zai tayar da su ya gaga su wasu an sassara su an yi musu kace-kace kawai sai Allah sai ya jeho masa ayat tambaya sai aka ce masa eh fa amata kullahu ko mi'ata amin ku duba ku ga yadda Allah ya nuna masa wata hikima sai Allah ya kashe shi bayan Allah ya kashe shi sai da ya zauna shekara 100 dan Allah ya ce mi'ata amin yace sai da ya zauna wallahi shekara 100 kashinsa ya riddige ya ya lalace jakinsa duka kayansa dan kwandansa na kayan abinci shine Allah ya sa aka kai shi gidan aljanna eh fridge din Allah kenan ba abin da yake cikin gidan aljanna yake lalacewa kai gara fridge ɗinka zai samu matsala ko aka dauke wuta ko haka kawai wata waya ta su fakko to cikin gidan aljanna babu wannan matsala yanzu misali dazu na zo na fara karatu mura tana dan damuna ba na yi tari ba to gidan aljanna babu wannan matsalar tarin da Allah mun fahimci wannan wallahi cikin gidan aljanna babu illa sai aka kai kwandonsa na abinci a can dan tinu dinsa na baure bayan nan Allah ya raya shi sai yace kam labista yace labistu yawman aw ba'da yawmi yace na dan zauna ne ina kallon yini dai ko dai rabin yini tunda an ce abin ya faru da dan hantsi kuma da la'asar aka tada shi kun ga ai ba zai kaddara kwanaki ba sai ya kaddara bacci kawai da Allah ya ce a balla bista mai ata amin fandur ila da amika wa sharabika lam yatasanna kuma yanzu an dauko masa fa kwandon abincin an dawo masa da shi yanzu gashi a gaban sa ai shi yasa kun ga tunda ya ga ga kwandon abincin sa bai lalace ba da Allah ba dole ya ce labistu yawman aw ba'da yawmin ba ai bai san ina aka kai kwandon ba ya kuma dauki ɗaya daga cikin kayan marmarin sa ya ce ce gashi bai canja kala ba ƙadirun alaman ya sha'o ya ce Allah gashi bai canja kala ba ya Allah ce a ka zauna a nan shekara ɗari ya ce tun da haka ne ina jakinka yanzu fa zai tabbatar zai kuma yaƙinin Allah zai tashi wa'yancan a kan yaƙininsa kenan da yake da ni ya san Allah ɗin zai tashe su amma yana tunanin to wannan ya ya tsafi su tashi kwarangwal ɗin jakin nasa wallahi wani gurin ƙasa ta rufe shi haka kawai dai ga ƙashin ya bulkuro daga ƙasa ya ƙura ta tashi da haka sikelato na jaki ya haɗu ya tashi kwarangwal ga jaki amma ƙashi ya tsaya yana mamaki kawai sai ya ga nama da jijiya sun zo sun lullube ƙashin kawai sai ya ga kuma fata ta zo ta rufe kashin abin nan wannan tsoka sannan abin da Allah bai so kowa ya sani ba ya ɓoye shi ne yadda zai sa masa rai kawai sai gani ya kawai ya ɗaga kansa yana irin wannan gwartin na jakuna yana irin wannan kuka ya ce a alamu annan laha ala kulli shay'in qadiru ni na sani Allah mai iko ne akan kowanne abu kun ga kenan yana da yaƙini wa'ancan za a tada su amma irin barnar da yawan su dan alƙarya ce guda wani mugun sarki ya kashe su ya ɗebi na ɗiba ya tafi da su shi ne ce an na yi huyi hazihillahu ba a da mauta shi ne Allah ce kana son a nuna maka yadda za su tashi? wallahi take wallahi sai ya ga duk suna tashi kuma ya rasa taya suke tashi ya dai kawai ya ga mutum ya tashi yana ɗan kakkaɗe jikinsa kawai don Allah wannan ba ƙudura ce ta Allah ba Allah ka yafe mana kurakuranmu Allah ka yafe mana kurakuranmu Allah ka ji tausayinmu Allah tabaraka wata'ala ce innahu ala kulli shay'in qadir bayan shi mai rayar da matattu ne kuma mai iko ne akan kowanne abu sai Allah ya ce har yanzu wa yauma yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nari alaysa hadha bil haqqi qalu bala rabbina قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون Allahu akbar kun ga anan mu lura Allah ya ce kamar yana cewa to ku tuna fa ku fa tuna ya ku bayina abinda Allah yake mana gargadi da shi anan tunda ya ce wa yawma yu'radul ladzina kafaru wa lam yu'minu ko alan nari sai a ce alaysa haza bil haqi to ku tuna irin wannan yinin ku masu hankali tunda ku kuna raye a matsayin ku na rayayyu masu hankali to ku tuna irin wannan yinin kamar yadda annabi ya tsaya kansu abu jahal da sauransu yake magana shin kun je kun samu abin da nake gaya muku gaskiya ne ga duk wanda ya kafirce bai addinin Allah ba ya daga sauti sosai Umar dan Kaddabi yace ya na- ya nabi Allah yace wa'annan matattu ne yace ya Umar wa'annan yanzu sun fi kaji yace yanzu maganar da nake faɗi wallahi kaga kai kana tare da ni to su sun fi kaji don saboda sun sami abin da nake faɗa musu gaskiya ne kuma sun fara ɗanɗana azabar to shi ne kamar Allah yana cewa to kuna da hankali kun san me kuke yi wa yau mai uradun lazina kafaru ranar da za a bujirto da bayi waɗanda suka kafirta alan nari akan wuta a ce musu alaisa haza bil haq yanzu wannan ma ba gaskiya bane tunda yanzu mutum ya zo a ɗaɗɗaure daga shi sai ɗan kamfai wata ruwa aka ce a'a a ɗaɗɗaure suke tsirara haihuwar uwarsu in kaga wani abu na sutura a jikinsu ƙarfe ne don ƙarin azaba sai ce mutu wannan ma ƙarya ce wannan ma tsafi ne ƙalu sai su ce bala wa rabbina tabbas wannan abin gaskiya ne sai Allah ce to fa zuqul azaba bima kuntum takfuruna to ku ɗanɗana azabar abinda kuka kasance can duniya kun kafirta da shi ana faɗa muku ثم كتم تعالى سورة بما اجتمل على جميع دروسها sai Allah ya cika magana da dukkan abin da surar ta kunsa fa yace fasbir فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم mm.
كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار Allahu akbar بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون na'am kun ga wannan aya Allah tabaraka wata'ala yana gaya mana yace fasbir ya Muhammadu wato kamar kenan ana cewa ya kai wanda Allah ya bashi ilimi ya tsaya gaban al'umma zai karantar ka yi hakuri akwai challenge akwai kuncin rayuwa akwai kaza akwai kaza akwai kaza to kai hakuri a wancan lokaci Allah yana baiwa annabi hakuri kai tsaye yayi hakuri kamar yadda ulul azmi minar rusul suka yi shi yasa ana yace fasbir ya muhammadu ala aza eh man tunzirahu kayi hakuri bisa cutarwar wa'anda kake gargadantar da su kama sabara ulul azmi kamar yadda ma'abota ƙarfin niyya da haƙuri suka yi haƙuri a bisa cutar ainihin mutanensu ai zo su batin kenan wadda suka tabbata wajen isar da ainihin saƙon Allah da yin haƙuri ala shada'idi fil inzari bisa haɗuwa da ƙunci na rayuwa da yawa mu wallahi wasu Allah ya ba su fahimta sun sani amma wasu ba su da fahimta duk lokacin da ka sa addinin Allah a gaba za ka karantar da al'umma to Allah zai rika jarrabar ka da abubuwa na rayuwa za a jarrabe ka a jikinka za a jarrabe ka da al'ummar da ka sa a gaba wani lokaci Allah tabaraka wa ta'ala zai buɗa maka kaga ta sutura baka da damuwa wani lokaci za a buɗa maka kaga suturar ba ta kirki amma kuma kana da abinci wani lokaci ga ba abincin ko ga abincin sai a kuntata maka jikinka ba lafiya kuma za ka samu dama ka fita ka je kai karatu wani lokaci duk za ka ga ka fita a wannan gadar ka tsallake ta amma za ka samu mutanenka su kuma ba su da kirki ba su da hankali sai 'yan tsiraru za su rika cutar da kai alabashi a ga kayi wani abin da ike na makaruhi ne sai a ɗauke shi a matsayin haram-haram ɗin kuma ta can ciki kuma a rika tere ranka to Allah yana jarraba shi yasa kun ga ailu kuma ma abin da ya cewa ɗansa kenan ko ya ce ka yi haƙuri bisa isar da saƙon Allah saboda irin wahalar da take cikinsa ya ce fa kulluhum ko kuma da ya ce fasal kama sabar ulul azami minar rusuli kamar yadda ma'abota ƙarfin niyya da haƙuri suka yi haƙuri bisa cutarwar mutanensu fatakunu na za azami suka zama ma'abota ƙarfin niyya fa kulluhum dukkansu ga baki ɗaya zo azamin ma'abota wato ƙarfin niyya ne da haƙuri wakila aka ce littaba iriya ɗin min ɗin wato littaba iriya ne wai ba dukkan manzanni ne suka zama hakan ba wato akwai waɗanda suke sun ɗan zama fita waje saboda abin da suka yi wadda inuna su ba su zama ulul azami ɗin ba shi yasa Allah ya ambaci waɗannan a surori guda biyu don me yasa Allah tabaraka wa ta'ala annabi adam ba Allah ya ce wala abin nan walam najid lahu azaman ne ina jin ayan nan ko Allah cikin suratul taha Allah ya ce walam najid lahu azaman ko ba mu samu karfin ainihin niyya a gonsa tare da hakuri akan abin da muka dora shi ba mun ce masa kar ya ci kaza kuma ya ci ko saboda haka sai suka ce to baya ciki wala yunusa wato bin mata kenan shi ma baya ciki aka ce saboda me yasa da Allah ya bashi sako ya zo ya karantar da al'ummarsa yayi kira yayi kira yayi kira duk ba wanda yayi imani yace to ina jin tsoron kar Allah ya saukar muku da azaba ni dai na bar ku sai ya tafi ba tare da izinin Allah ba da Allah ya Allah ya masa kyale shi yayi kun ga sai aka kama shi kuma kamun aka yi masa wani irin kamo da zai gane kudarar Allah abin da bai taɓa tunani ba a cikin ruwa aka jefa shi kifi kuma ya haɗiye shi amma abin mamaki kifin ya haɗiye shi wallahi ko yanka jikinsa bai bada haƙori ko duba kaifin haƙori irin na kifi amma wallahi Allah ya yi wa kifin tsawa ya ce karka yadda kai masa rauni da haƙorinka ka bar shi da zafin cikinka kawai kun ga zafin ciki kaɗai ai fitina ce ka duba abincin da kake ci abinci kake ci mai kyau wani da ƙyar kake tauna shi ko amma yaya yake fitowa to yana cikin wannan halin kuma a cikin cikin kifi din zulumatun fawqa zulumatin sai Allah ya turo wani kifin kuma wan wannan sai ya ce kai kuma ka haɗe min su gaba ɗaya ka je ka amar da su a bakin teku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bayan ya amayar da shi shi ma ya amayar da wannan din bayan ya amar da aishi yunusa din sannan kuma suka koma ruwa ga baki daya shine jikinsa duka ya sassabe Allah ya ce wa ambatana lahu ko muka tsarar masa da wannan bishiya wasu ka ce kankana ne wasu ka ce kaza kowa da irin abin da yake faɗi amma dai mafi rinjayen mu'arrakuna suka ce kankana ce wasu ka ce kabewa ce dan daga cikin kula kutu ne ina mun san kula kutu ko su ne 'ya'yan itatuwa na marmari su ake ce musu kula kutu kamar a ce irin su gurji irin su irin su kabewa din da ka sauransu kankana irin su wannan me kwakwamba ne ko me duka irin su duka ana ce musu kula butu Allah ya tsarar masa da ɗaya daga cikin irin wannan Allah kai mana muwafaka Allah ya ce wala takun ka sahibil huti ko kar ka zama kamar ma abocin kifi sannan wala tasta'jil lahum kai kuma ya Muhammadu kar kai gaggawari musu addu'a tsinuwa ai li qaumika nuzulul azab bihim karka gaggawa saukan azaba gare su wa huwa isbatu lima kana alaihi min sabari wannan fa tabbatar da abin da annabi yake kansa ne na hakuri saboda haka annabin rahama sallallahu alaihi wa sallam la yuhibbu nuzulul azab bal huwa yakan ce ma yaqulu yakan ce allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamuna inda ma abin nan inda ma arada malikul jibal yi lokacin da ainihin me mala'ikan duwatsu ya bijirto masa an yadda baka alaihim aka basaini ya hado duwatsu guda biyu ya matse su yace kana bukata yace a'a ka annahum yawma yarawna ma yu'aduna kai ka ce a lokacin da suka ga saukar azaba ma'ana da Allah yake cewa can wa yawma yu'radul ladina kenan wato za su ga abin kamar wani mafarki yasa anan Allah ce ka annama ko ka annahum yarawna ma yu'aduna min al'azabi fil akhirati lidulihi wato in suka ga irin bala'in tsawon zaman dan za a nuna musu tsawon zaman bashi da iyaka kun ga nan duniya ko tsawon shekarun ai shekara misali mu a irin shekarun al'umma ta annabi ai baya huce shekara 150 ko in an samu mai tsaye ne a ce ya tafi 200 yanzu kuma babu irin su din sai dai bangaren jama'ar aljanna Allah tabaraka wa ta'ala yace za su ga wannan zaman lahira din ko kuma za su ga zaman da za su yi na azaba saboda tsawonsa lam yalbasu ya'ani fi dunya ba su zauna ba a duniya fi zannihim cikin zatansu illa sa'atan min naharin face dan wani lokaci ne na yini wai duk tsawon zaman da bawaye shekara 50 60 70 wai dube zauna ba wai yini ɗaya ne ko kuma rabin yini saboda haka illa sa'atan min naharin balagu wa hazal qur'ani shi wannan alqur'ani balago ai ma'ana tabaligun minallahi ilaikum wani sako ne aka isar daga Allah zuwa gare ku fa hal ihlaku Allah yace ai la yuhlaku inda ru'yatil azab ba mai halaka ba wanda za a halakar lokacin ganin azaba illa alqaumul fasiquna sai mutanen da suke fasikai Abdullahi dan Abbas a ƙarshen wannan aya yake gaya wa sahabbansa yace idza asura alal mar'ati wanadha idan ya wahalta ko ya yi wahala a kan mace wajen haife cikinta to tukuta buhatanil ayata ne ana rubuta waɗannan ayoyi guda biyu walkalimati abinan walkalimata ne da waɗannan kalmomi guda biyu fi sahifatin a cikin faifa sun matagasilu sannan a wanke ko ta wanke wata su kamin ha ta sha daga ciki washe shine bismillahi la ilaha illallahu alazimul halimul karim subhanallahi rabbis samawati wa rabbil ardi wa rabbil arshil azim ka annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha ka annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min naharin balagu yace da izinin Allah za ta haife wasu daga cikin malamai sun tafi ana karantawa a tofa a ruwa abin ita mai irin wannan ciwon naƙuda ta sha wasu sun tafi akan cewa a rubuta duka ba laifi ba ne kamar yadda ya fito daga bakin baharul umma wasu kuma suka ce a ai hadisin mai rauni ne to ƙarshe abin da jamhurin malamai suka tafi malam ya ce wa rajaha fi hazihil mas'ala an rinjayar akan ita wannan mas'ala majmu'ul fatawa li, li ibnu taymiyyah wato a cikin majmu'ul fatawa wannan littafin nasa mai wajen juz'i 30 ne nawa ne ai an san shi ko wasu ku sun san shi in wasu ba su san shi ba duka fatawa ne kawai ko kuma ka je ka duba wani littafi da ake cewa yas'alunaka fid din anil din wad dunya shi ma juz'i uku ne ko wannan juz'i ɗaya yafi wannan littafin shi ma fatawa ne kawai ya amsa na ainihin al'umma da suke raye a cikin wannan duniya to sun tafi a kayi cewa wa ma ba da hada abin da yake bayansa suka ce wa ya juzu an yi kutaba abin nan lil musabi wa gairihi min al maradi ga duk wanda wannan matsala ta same ta na ainihin musibar haihuwa ne ko kuma wata rashin lafiya suka ce babu laifi a rubuta ga wanda irin wannan fitina ta same shi eh shay'un min kitabillah suka ce kai wani abu ma daga littafin Allah wa zakarahu bil midadil mubahi suka ce da tawada mai tsarki shi ne tawada da muka shina da ainihin gawayi da ƙaro ba tawada irin ta bokaye ba jini ina fatan mun fahimta don tawadar boka jini ce ya je ya sa mace ta ɗebo jinin haila a yi rubutu a yi waye ta ɗauki ainihin nama ta sanya gabanta ya kwana ta ɗauka kuma ta yi yaji ta sa wa mijinta ci ya ci a cikin abinci wai kawai saboda wannan duniya ta mallake shi shi yasa anan yace bil midadil mubahi cikin tawada wacce take halattaciya wa ya gasilu idan marar lafiya ne ya ce a wanke shi wa yi suƙa kuma ya sha kama nasa ala zalika ahmad kamar yadda imamu ahmad bin hanbal ya ainihin ba ya yi nasi a kayi wa gairihi da wasu daga cikinsu wasu malamai allah ka yi mana muwafaka allah ka yafe mana kurakuranmu Allah muna roƙonka ya Allah ranar alkiyama ya Allah karka sanya mu daga cikin waɗanda suke tozartattu ya Allah Allah wannan ibada da muke yi Allah ka na'am inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya mutu kenan amma dai suna nan Allah ya sauke akwai wani bawan Allah da ya samu kansa cikin jarrabar gobara da shi da matarsa duka sun hada wannan musiba din to muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya sanya ta zame musu kafara ga zanubansu Allah kuma ya ba su lafiya muna roƙon Allah tabaraka wata'ala wanda bata same mu ba Allah ya tsare mu sharri na iska ko wuta ko makamantansu ya Allah wutar ta bature ne ma'ana irin wannan lantarki da muke kallo ko kuma wuta ta zahiri wacce muke hura ta amurhu duka muna roƙon Allah ya tsare mu don musiba ce daga cikin musibu Allah ka tsare mu Allah ka tsare mana imanin mu Allah abin da zai kawo mu sauka ga barin wannan hanya taka mai tsarki ya Allah Allah kafin faruwarsa kai kake da sani ba mu da sani Allah kai kake da iko ba mu da iko Allah kafin faruwar abin Allah ka ainihin kawar da mu a kansa Allah ka tsare mu gabarinsa ya Allah Allah muna roƙonka ya Allah wannan wata mai albarka Allah ka sa muna cikin waɗanda aka yanta Allah muna roƙonka ya Allah ka ji tausayin mu ka sa mu cikin waɗanda aka yanta su ya Allah ka dora mana ayyukan mu kan mizanin mu ranar alkiyama Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa raham Muhammadan wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid اللهم زدنا علما نافعا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين